بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ينزاك من درن أصبرني درن شابك غوت الرجب هجر من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقمك زوى مدينة na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 18 ga watan biyu shekara ta 2022 wannan kuma insha Allah ta'ala shine kasar na 16 cikin jirgin karatuka da ake gabatarwa daga cikin littafi na mai albarka na Imam Yahya an-Nawawi rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki azata mu karatun hadisan manzon sa alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da kiyama ana jinmu da sauraronmu ne daga nan cibiyarmu ta ilimi wato darul hadithin salafiya wadda ke number 4 madarka cirwar gaskale out zare kaduna state nigeria darul hadithin makaranta ce da albani gina don ci manufar da awarsa da fatan allah yi da nufi in ba manta muna ki babu tauba mun kwana a cikin hadisin ka'abin malik wannan mai tsawon nan mun kai inda lokaci yake cewa lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shirya zai ga masa gaskiya kawai an ga wajen ko yace fa ajma'atu sidqahu sai ne ke shawarar yi wa manzan Allah gaskiya wa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qadiman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya waye gari ya iso gari wa kana idza qadima min safari manzo Allah kasance al'adar shi idan ya dawo daga tafiya bada abil masjidi sai fara da masallaci fara ka fi rak'atayn sai rak'o'i guda biyu a cikin masallacin thumma jalasa lin nasi sai zauna dan sauraron mutane masu kawo gaisuwa da barka da zuwa da sauran da irin makamantan haka din wannan manzo Allah yana kula da ita wannan sunna din ma fa'ala dalika lokacin da ya aikata haka ma'ana yi sallah ya zauna yana sauraron mutane ja'akul mukhallafuna waɗanda suka ibta yaƙi sai suka zo masa su ne mukhallafuna ya tadiru da ilai suna kawo hanzari a wajen shi ma'ana suna kawo isu cewa ga dalilin da yasa ba su fita ba waya halifuna lahu har suna rantsewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kanu bid'an wa 80 rajulan sun kasance mutum 80 da wani abu ne fa qabila minhum alaniyatahum manzo Allah sai an sha'a zahirin su shine alaniyatahum abin da yake a bayyana tare su zahirin sai manzo Allah ya amsa wa bai'ahum ya masu mubai'a wastaghfara lahum kuma roƙa masa Allah gafara wa wakala sara'irahum ila Allah ta'ala ya jinkinta abin da ke ɓoye nasu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ina fatan fahimta ya san akwai matsala amma tun da sun bai da haka mutum ya rantse shikenan kanka ka yi wa an fahimta abin ana haka ta jitu ka abu ce ni ma har sai ga na zo ma sallamtu lokacin da zo majalisin na yi sallama tabassama tabassumal muqdabi sai manzon Allah ya murmushi amma murmushin wanda aka fusatar irin murmushin wanda abin nan aka walefi ba wai murmushi na ana ɗasawa da kai ba ina fatan fahimta a hadda da ya maka ta fushi ko to kai ka san akwai magana ina fatan fahimta so irin wannan murmushin manzan Allah ya masa kun fahimta sun makala sannan manzan Allah ce ta'ala zo nan ya kai ka'ab fajitu amshi na taho ina tattakawa hatta jalastu baine dai har sai da na zauna gaba gare shi faƙali li annabi ya ce da ni ma khallafaka mai ya hana ka buta ya ka ƙalal alam takun qadibta ata zaharaka ashe ba ka kasance ka sai abun hawanka ba zaharaka anan shine rahilataka abun hawanka ba ka riga ka siya ba ƙala sai ya ce qultu sai ni ce ya rasulullah ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni wallah ka gani nan ina maka rantsuwa da Allah law jalastu inda gairika da zama ne gaban wani wanda ba kai ba min ahli duniya cikin mutane ki dunan kaf cikin manyan sarakuna da masu mulki da kaza da kaza la ra'aitu anni sa'khruju min sakhatihi bi udhrin da ina ganin zan iya fita daga fushin shi ta hanyar uzurin zan kawo kun bayyanta sai ce da ƙar'a tu jadalan an ba ni iya jidali an ba ni iya magana da shirya ta da tsara ta wato ba wai ban da wayan magana ba ne ina da wayo da iya wadda idan na zauna gaban wani tsara mai zance wataƙila sai ya ɗauko kyauta ya ƙara mun ba ina fatan fahimci wani abu sai ke cewa a walakin ni wallah sai ce sai dai ni ina maka zuwa da allah sai ce laƙad alimtu la in haddastuka yawa hadisa kadibin idan na baka bayani na baka labari a yau ɗin nan da labarin da yake na ƙarya ne la in haddastuka hadisa kadibin da zan baka hadisi in baka bayani bayani na ƙarya tarda bihi anni wanda zai sa ka yarda da shi a kaina layushikan Allah an yuskidaka alayya to kuma ana gab Allah zai sa kai fushi da ni a haka din kuma tunda Allah zai ga maka gaskiyar magana bayan ni na kuma shirya maka kaida da ni din wayan hadathuka haditha sidiqin idan kuma na baka bayani na gaskiya tajid alayya fihi zaka ji haushi na akan shi ina fata kun fahimta sai ce inni la arju fihi uqaballahi azza wa jalla to amma na zaɓi na biyu zan gaya ma gaskiyar wanda na san za ka yi fushi da ni za ka ji haushi na amma ina fatan kyakkyawan ƙarshe a wajen allah maɗaukakin sarki akan wani abin da zan faɗa kun fahimta yi ya ce wallahi ma ka na limin uzuri ya ce maza allah wala ban da wani uzuri ba na wani abu zan ce ya hana na huta ina fatan kun fahimta to shi irin wannan ɗabi'a da aka abu yi mai yawa yana daga cikin dalilin da Allah ba shi nasara a cikin lamarin bayan ya sha wuya shi ne duk sanda abu ya taso malam ka iya magana wato kyakkyawar aniya suka ce wai mene laya sai kara jin hausa za ka gano magana ko kyakkyawar aniya laya sai kana jin hausa kuma ka san adabin su za gane ai a da in aka ce mutum na iya abubuwa su dabaru a neme shi zille za a mai hukunta sai a ce yana da laya yana da badu yana kau da bara yana shashatau kun gane wani abu to shi ne sai bahu ke cewa to idan ka zama kana da kyakkyawar zuciya da kyakkyawar aniya tana aikin da laya take aiki shi ne da hausar ma'anan kana duk yadda aka nemi a cutar da kai ko a yi magaza sai kaga allah ya sa maka mafita a ciki shi ne bahaushe ke cewa kyakkyawar aniya laya ba fa muna gumbayin laya bane ina hausa ce nake fasara mana ina fata fahimta yawwa kun ga da ya tashi annan waje ya ce to zai faɗi gaskiya amma ya san akwai challenge akwai matsala a gaskiyar to amma dai yana roƙon Allah ya sa haka zama kyakkyawan ƙarshe samu kyakkyawan ƙarshe a final abin da ya samu a ciki ina fatan fahimta a in kuka lo kalli matar wannan matar da ta riƙe annabi yusuf matar wannan azizi misar ɗin nan da ta ga wannan ɗan yaro kyakkyawa matsalin amai da shi ba wa a tauhar da shi a gida cewa ta yi a sa an yin fa'ana an yin fa'ana auren ta kai zafi walada mai gida yaran nan kada mai da shi ba wa bar shi a gida muna fatan ya amfane mu ko ma ma mu mai da shi ɗanmu kawai to da Allah ya sa Yusuf ya girma anta sai da Allah ya sa kuma ya amfani su din ya amfani mijin ya amfani matar dan har mutunta ta yi ƙarshe kuma kamar yadda malam gumi kawace har auren shi har auren ta mata yayi haka matar fir'auna lokacin da ta zo ita ma ta ga annabi yusuf annabi musa a jinjirin goyo shi ma sai ta yi sauri ta magana ce asa an yanfa'ana a wani takhidu walada shi fir'auna ce sam a yanka kawai ta ce a'a mai gida to shi bai magana ke bi irin ta azizin misra ba shi yasa sai zama ita matar fir'aunan Allah ya amfanar da wannan jinjiri shine annabi Musa amma da man tadi suna cewa na Khadija san da wani zo na ba su labari cewa in kamar aljini din nan akwai wani mutum na nan kaza da kaza wanda ta samu dama ta aure shi zai kaza da kaza abin nan yana shara zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauran mata sai ta fasa ke kin ji wani surukutai kaza kaza ita ko Khadija zai ta faɗa alkhairi a wajen sai zama ashe ita ce ke da rabon auren Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi ke ta innama sabar inda sadamatul ula sanda bala'i tun karo ka to ka haƙura ka faɗi magana ta dace sanda mutum yi magana mai kyau in Allah zai samu sakamako mai kyau a ƙarshen wannan magana din kar ka saba da maganganu waɗanda ba masu ma'ana mai kyau ba shi sa manzon Allah yake kwaban da yawa cikin sabansa in ka ce kaza ce ba ka ƙara faɗin kaza ina fatan bayyana mutum ya ce khabutha nafsi annabi ce kakkace haka mutum ya ce kaza annabi ce kai ka faɗi haka ya sunan ka sai wani ce huzun annabi ce kai ba sunan ka huzun ba sunan ka sahal da kuma sunan ka wani ce bala'i ce kai ba sunan ka bala'i ba sunan ka kyakkyawa to annabi yana cancin zai irin waɗannan abubuwa da yawa kun fahimci wani abin ko Allah sa mu dace to shine sai malai ke cewa sai ka bi cikin wani da hadisi cewa wallahi ma kana li min uzr ya manzo Allah ina nutsuwa da Allah ban da wani uzuri wallahi ma kuntu qaddu aqwa wala aysara minni hina takhallabtu anka yace na rade da Allah ban taba kasancewa ba tunda nake hali mafi karfi da kuma hali mafi yarwa a tare da ni fiye da lokacin da nake fita yaki tare da kai sai kuma ya zauna ya shiru qala sai ka bi ke cewa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai manzon Allah tsira da mun Allah su tabbata a gare shi yace amma haza faƙar sadaka wannan ya yi gaskiya abin da faɗa gaskiya ne ke nan ishara zuwa ga wancan tamanin da rabin duk ƙarya suke kuma annabi ya sani ba bai sani ba ne ina fatan fahimta amma kun rantse ko to ba za a kare kadar rantsuwa ɗin ba ko tashi allah gafarta muku ya san ko ya ce allah gafarta masu tun da makarya gafar tun da ba mahallin a gafarta ba ne ba za ta je wayan ba kun gani idan kai addu'a ta dace da mahallin ansa addu'a sai Allah amsa in ba ta dace da mahallin addu'a ba sai Allah ba zai amsa ba isa Allah ce sagafir lahum aw la tasagafir lahum in tasagafir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum ko ka roƙa musu gafara ko ka roƙa musu gafara in za ka roƙa musu gafara su dan so 70 da so 70 malum ce so 70 kamar mahaushe shine so dubu wato bahaushe duk kabila suna da wani adadi da suke faɗa wajen mubalaga akan shi ko wai sai ai ko so dubu zai kaza ba zan mai kaza ba to shi balarabe sai ce mene walau fa'alta sab'ina marra shi abu nake kamar sai to to annabi Allah yake cewa da zaka koda sama so dubu koda so 100 din to ba ku 70 Allah ce ba zai gafarta masa ba ashe yin zaman zan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi da muka sani na dan gatan Allah madaukakin sarki ya zama idan zai roƙa wanda bai cancanci a roƙa masa ba Allah ba zai ansa ba in babu aulawa muka yi da aka gaje ka sai bakin mutane zai ta faɗa cewa ai wani mutumin kirki ne yana yana yana kyautatawa ai an san kaza kaza ko kuma a ce mutum ya mutu na ɗan iskar shi a ce a tara amai fidda'u duk wannan kuna ɓata lokaci ne kawai shi yasa abla dan wanda ya fahimci fiqhun hadisi da wani gwamna ya zo same shi ce abdullahi dan warku ne sahabban manzon Allah mutanen kirki kai mun addu'a ce to wace addu'a zan maka bayan ka gwamna a basara ka zalunci mutane to addu'a me zan maka ai Allah bi amsa sadaka da kudin haramun ina fata an fahimta yawwa sai dai kawai in kai shi a matsayin da ka ji wa'azi ne ka mai da mutane duke su wannan kuma daban amma ka saci kudi ka ce kai sadaka ko ka gina masallaci ba ka ladan komai da haka in nema addu'a ba ta je ko ina ba kenan Allah shi kiyaye sai yake cewa amma hadha faqad sadaqa wannan yayi gaskiya fa qum hatta yaqdi Allahu fika tashi har sai Allah ya hukunci a game da kai wasara rijalun bani salima sai wasu mazaje suka taho shine sara aija'u a nan wajen wato ko damun aka ce ba ce saru ba saboda jama'a idan fi'ili ya haɗu da jama'ar fa'ilai to ana ifradin fi'ili ɗin ne shi na hawa ke cewa wannan abin nan wanda yake cewa subhanallah wa min wafar fil ma'al jama'a na laqitu sakinin rasafa to da mun ta ma farkon baitin dai wa wahidil fi'la ma'al jama'a idan fa'ilan jam'i ne to fi'lin sai ka sashi mufradi ba za ka ce saru rijalun ba kai ma ka ji bai dadi ba sai da ka ce sarar rijalu ko sarar rijalu to wasara rijalu min bani salima wasu mazaje cikin bani salama sai suka taho fattabi'uni suka biyo ni aw fattaba'uni suka biyo ni fa qalu li suka ce da ni wallahi ma alimnaka aznabta dhanban qabla hadha murtsi da Allah ba mu san kai dinnan ka taba yin wani zinubi ba kafin wannan da kai su ma sun mene Josephine cewa wannan zinubi ne amma ba mu taba ga irin wannan ba ba mu taɓa gan kayi zunubi ba in ba wannan ba laqad ajasta an taku Allah Allah takuna itadarta ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu ka gajiya ka kasance ka kai uzuri zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bima tadara ilaihi almukhallafuna da irin abin da waɗanda suka kifuta ya suka kai uzuri wannan ya ce gidan shi ne ba kaza wannan ya ce matar shi ba lafiya wannan ya ce kaza da kaza kai ba ba kai faɗa ba ai faqad kana kafi ka dambaka istighfar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ai roƙon gafarar da annabi zai maka ya isan maka zunubinka eh duk abin da ka debo annabi ce Allah gafarta maka ai suke da abin ko ba haka za su ce ba ka ga wannan shubha ce ko ba haka ba amma ba daidai bace qala sai ce fa wallahi ka bai ce na rantsa da Allah ma zalu yu'annibuna ni ba su gushe ba suna ta'aibata ni shine ta'nib ba suna ta'aibata ni hatta aradtu an arji'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama har sai da ne niyyar in koma zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa wakadhiba nafsi in kare ta gana ce a manzon Allah dai wato eh na gano wani zai ƙarya kenan to kun ga me kenan rufaqa sayyi'ayin da ke fama da tasiri akan mutane kenan Allah shi kyauta sun maƙultu sannan ce lahun na ce da su hallaƙe haza ma'ibin ahadin wani mutum ɗaya ya haɗu da irin wannan abin da na haɗu da shi hallaƙe haza ma'iya min ahadin akwai wani mutum ɗaya da ya da irin wannan abin da na haɗu da shi ƙalu suka ce na'am ƙwarai kuwa laƙiyahu ma'aka rajulani akwai wasu mutanen marasa wayo kenan irin ka ko guda biyu aka su kenan ko yawwa akwai wasu ma mutum biyu su ma sun haɗa irin wannan abin da ka haɗa shi ƙala mitla maƙulta irin abin da ka faɗa shi ma su suka faɗa su ma sun kasa kai uzurin su istighfarin manzan Allah malam ko ba ka ake cewa ba wai sai mutum ya kai tobara ya faɗo na abu sai a ce to Allah bai da iko ne ina fata kun fahimci wani abu sai a ce in ya so ya ta da mutum mutum ya mutu in ya sai a ce to kana mamaki ikon Allah ne Allah ba zai iya ba ne ina fatan fahimta Allah da shi kyauta Allah zai amma ba haka yasa suna ba haka kawo a cikin shari'a ba shine sai yake cewa qala sun ce qultu ce huma man huma sun ce wa'annan mutun suwaye qalu suka ce muraratu bin rabi al-amri shine murara dan rabi al-amri wa hilal bin umayya al-waqifi da hubal dan umayya al-waqifi qala sai ce fa zakaru li rajulaini salihaini suka ambata mun wasu mutane guda biyu ad shahida badaran duka biyu sun ya sun halarci yakin badar wato wannan shi badar kuna je kullu ana fada wani title ne a musulunci wanda sai wanda je kauke da wannan abin fihi ma uswa game da waɗannan mutanen akwai abin koyi wato mutane ne nagari abin koyi a cikin al'umma amma su ma sun fada wannan rami din qala sai ce famadaitu hina zakaruhu mali sai na wuce ban koma da manzo Allah na ƙarya ba lokacin da suka ambata mu ban koma manzo Allah na ƙarya ta kaina ba lokacin da suka ambata mu labarin waɗannan mutane guda biyu ana haka an gama wannan faifan kenan ko za a shiga sabon faifai yace wa ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an kalamina ayyuha thalatha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ukun nan ya har ai magana da mu shine wa ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an kalamina manzo Allah ya hana ayi magana da mu ayyuha salatatu mu uku din nan min bayni man takhallafa anhu daga cikin waɗanda ba su fita yaƙi da shi ba can ga mutum tamanin da wani abu nan ga mutum uku amma uku ne kawai ce ka a sake magana da su kar wanda ya sake magana da su ko sabai shikenan an gama Allah ce tunda annabi ba da doka fajtanabana nasu sai mutane duk suka nisance mu da ka zo assalamu alaikum sai a ce wa alaikum salam bisi a watsi ina fatan fai to wai zo na kaka ja mai eh bisi ko kai ka zauna ha tun yau zan tashi ba ka waje a ce an an ga wanda wanda manzo Allah ya sami takunkumi ina sai sai ka kowa ya tashi kawai ya bashi waje Allah ya kyauta au qala ko kuma yace ta gayyaru lana mutane duk suka canza mana wanda kuka saba ku magana ku tafa abokinka in ka zo ka ci assalamu alaikum sai ce wa alaikum assalam ita ma dan dole ce sai kawai a daura fuska ka aminta da kai ina fatan fahimta kun ga mu'aqaba akan zinubi kenan hukunta mai laifi yana ga cin al'amru bil ma'ruf wa nahy al munkar shine in mutun ya ba daidai ba jama'a Allah mai ba daidai ba daga cin lalacewa duniya shine wanda suke yan iska abun a wulaƙanta su a tozarta su sai a zo ana pricing ɗinsu ana ba su wani suna na kamba ma na girmamawa ina fatan fahimci wani abu har ma lambar girma sai ka ji an ba su a tara mutane a ba su wani kakata ko da rubutu a jiki ina fatan fahimci wani abu a ce musu su ne hero of the year man of the year kaza da kaza ana karanta musu kalmomi wanda kwata-kwata ba su cancanci shi ba da aka ɓanna ba ta dina ba in kaga karuwa sai a ce kakkace da ta karuwa wai sai da ce mai zaman kanta ina fatan fahimta ba a ce da karuwa ba sai da a ce ita mene mai zaman kanta giya sai a ce ita mene kuma sai a ce ita whisky a ce ta star golden ba za a ce da ham ba a ce giya ba ba za a ce barasa ba da wasu musulunta barasa ina fatan fahimta duk sai a cancanza abubuwa din sai yaro tashi anguwa ya je kama wata ya ta banza ana kallo amma ba za a bin nan ba ba sai ga ana tallabe shi musamman in ya samu yan kudi sai ga ana zuwa ana samun shi jama'a a musulunci akwai punishment na hanya daban-daban gashi wannan wannan irin manzon Allah ya musu karan farko shine cewa a daina magana da su kawai shine mai Allah yake cewa la hilu lahu an yajlisa ko aka jime karatun ma wala hilahu subatu fasikin wala mujalasatahu baya halassa abuta da fasiki sannan zama da fasiki baya halassa to mutunan shi ba su da bakwai fasikai ina fatan fahimta to baya halassa gare ka sai inda wata maslaha ta addini so mun ji sanda ka zura ta da fasiki kai zai cuta galiban ba kowa ke iya canza fasiki da wani abu ba shi ko kana zama sai ya ɗiga maka bala'i zai gogoga maka wannan bala'i da aka baya halarsa ba abin nan ku samu abokai mutane kirki su ne abokan ku ku mu'amala da su mai yiwa za ka mutu a hannun ɗaya daga cikinsu sai ringa lakana maka wani ka ce la ilaha illallah wanda kai muke zuwa tafsiri kakka damu allah allah zai fi maka laifinka in allah ma ba wa maki ka samu can fasikin a san da yake jini ka kuma yana kallon chelsea da arsenal kowa ka bane ba chelsea na ana kai kana gargara kada neman taimakon shi kuma yana ce na kallon chelsea in wani aboki ya zo duba ka kuma sai ana magana ai sai mun ci ku biyar zan maka gaba ɗaya su hana ka cikawa da imani akwai matsala wajen zama da mutanen banza da abota da mutanen banza kowa ya duba gani annabi ya ce almar'u ala dini khalilihi dan adam yana kan addinin abokinsa ne falyanzur ahadukum man yukhalilu kowa ya duba gawa zai abota hadisi na cikin silsila sai albani ya inganta shi Allah shi kyauta shi kenan fa ma kala ke cewa hatta tanakkar li fi na hatta tanakkar li fi fi nafsil ardi har sai da ƙasa ta kunci ne tanakkarat ay dayyaqat sai da ƙasa gaba ɗayanta yana rubun duniya ta mai kunci a ransa tsakanin da Allah ka ji na kace assalamu alaikum an ware kace assalamu alaikum an tashi an baka waje a bani cingam an banza da kaza ma a ji kuɗi ka ɗauka in ma an sayar ma kenan famali famaki bil ardi allati a'rifu har sai da garin ma ya zama kaman ba garin da na sani ba kaman ba ƙasar da na sani kaman ba ƙoraje falabisna ala dalika 50 laila mu ukun muka zauna akan wannan hali tsawon kwana 50 fa amma sahibaya yace abokaina guda biyu murara da safwan fama fastakana sai suka rauni wa qa'ada fi biyuti ma suka zauna a gidajensu yabukiya suna ta rusa kuka Allahu akbar cikin damuwa shi yasa bahaushe ke cewa Allah ka raba mu da mene aikin da na sani manzan Allah kuma ce a hirɗinka da aikin da na sani da na sani cuta ce bala'i ne to annabi ce kai ta katsar ka kai abin da ce za ka ce da na sani gobe sai ce wa amma ana kabe ce ni kau fa kuntu ashabbul ka ashabbal qaum na kasance mafi yaranta a cikin su uku a cikin mu ukun nan shi da ni ne fi dan samartaka a jikina shine ashabbal qaum ni na fi dan samartaka a jikina wa ajladum nafisu juriya nafisu karfi a jika wa kuntu akhruju fa ashhadu salata ma al muslimina na kasance ina fita in halarci sallar jam'i tare da musulmai musulmai wa tufu fil aswaqi ina yawo cikin kasuwanni in je wannan kasuwa in fita je wannan kasuwa in fita amma wala yukallimuni ahadun ba mai kula ni ba mai mun magana duk garin madina wa ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa usallimu alaihi ina zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai in ji in masa sallama ka ji ka da neman rikici hmm da fada mai to kasan me za a faɗa gowa kuma Allah ne samu dace to amma sanin halin manzan Allah yi bil mu'minina raufur rahim to shikenan shi yasa kawai ke zuwa amma kai in wani sarkin kai wani laifin ka sake zuwa inda yake ai sai an gama gyaro ta ko ba haka ba to amma sai ji wajen manzan Allah har da ya sallama assalamu alayka ya rasulullah wa huwa fi majlisihi ba'da salah alhal manzo Allah na wajen da yake zama bayan an gama sallah fa aqulu fi nafsi sai in ga cewa arena hal harraka shafatai bi raddi salama amlai amla annabi ya motsa labbansa shafatu shine labe to manzon Allah ya motsa labbansa wajen maida mun sallama koko koko dai kun fahimta me yake ishara kashi kenan wato manzo Allah in ma yana amsa sallamar to ba normal sallama yake amsa ba in ya ce assalamu alayka ya rasulullah normal sai ce wa alaikumus salam ya ka sai to yace sai dai bai ji wannan amsa din amma duk da ka bai dara ba summa usalli qariba minhu sai je kusa da manzon Allah sai in salla wa usariquhu nazara ina sata kallon shi ina fata bayyana yawwa ana sallah zai dan haka gani manzo Allah na kallo na wajen mugu ya ce fai za ka baltu ala salati idan na dukufa a sallata nazara ilai sai manzo Allah ya kalle ni wato saboda sata kallon har ya gano haka kenan kaga ci gajiya kenan idan na dukufa sallah sai manzo Allah ya kalle ni wa idhal tafattu nahwahu idan waiwaya bangaren da yake a arada anni sai manzo Allah ya shakunu kawai kai da fuska kawai wannan hausa kanawa ne go aka ce ya sha kunu ina fatan fahimta me ma ya sha kunu eh ya murtike fuska kenan sai ma zalla sai daure kawai sai juye kawai ya kai da kai abin nan duk wannan fa punishment ne malam al'amru bil ma'ruf ne wannan al munkar da haka duk wanda kake tare da su ba daidai bane sai kwaribi a ce kawai sai ka zama wawa kowa sai ka saki da rai ai kowa ya kai wai kakkai fushi an sa an taka doka Allah ko an an maka ba daidai ba to ai ko dabba ba haka take ba ko dabba aka mata ba daidai tana no ba daidai ba ina fatan fahimta tana da mota da fushinta akan abin da aka mata ba daidai ba dabbar hmm ballantana mutum ballantana mai hankali kuma shikenan sai ke cewa hatta tsada ko hatta ɗala zalika alayya har wannan hali ya tsawaita a kaina min jafawatil musulmina na ƙauracewar da musulmai suka yi shine jafa'i shine ƙauracewa yace mashaitu hatta tasawwartu jidara haidi abi katada sai na tafi har sai da na haura katangar abu katada shine tasawwartu na haura in tasawwarul mihrab suka hauro kan mihrabi na annabi dawud ko jidara haid haid kuma shine mene katanga na abi katada shi abu katada dan uwansa ne waho ibnu ammin li shi kuma dan baffana ne yan uwan juna muke da shi wa habbun nasi ilayya kuma mafi soyayyen mutane a wajena fa sallamtu alaihi ne masa sallama fa wallahi ma radda alaihi salama wallahi ko sallama ma bai amsa mun ba oh manzo Allah ba doka ne abin nan to lokaci ya kudi sai dai mu jira mako mai zuwa insha Allah abin nan ko da Allah ka ba mu lada laifukan mu da korakon Allah ka yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله